الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ci gaba da karatun da muke na wannan littafi mustalahul hadith na al'allama fadilatu sheikh al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah yau muna jinin lahadi daren litinin 18 ga watan Rajab hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na 1443 wanda ya daidai da 20 ga wata biyu miladiya na da 2022 a sati da ya gabata mun tsaya akan sharhi na hadisi alhassan lighairi ko za mu tashi insha Allah akan الضعيف الحديث الضعيف gabanin haka nan mu iya da kyau mu ƙara bitar wannan sharhi na alhassan ligari mana yace wal hasanu ligarihi ad-da'if idza ta'addadat turuquhu ala wajhin yajbiru ba'daha ba'dan yajbiru ba'daha ba'dan bihaythu la yakunu fiha kadhabun wala muttahim bil kadhib yake cewa hadisi hasan ligari wanda ba da karan kanshi bane ba mai kyau ne ga karan wani shine asalin shi hadisi ne da'ifi idan ta'addadat turuquhu idan hanyoyin shi suka yawaita ala wajhin yajbir ba'daha ba'dan a bangaren da shashen wannan hanya za ta ɗora wancan shashi misali hanya ce karyayya idan an gama da waccan da waccan da waccan sai su manto hanyoyi hanyoyi za su zamanto hanya guda cikakka kenan a nan manufa raunin ba mugun rauni ba ne ba rauni ne wanda za a same shi ta ɓangaren ɗan tawaya ta habda ba zu haɗuwa bi haithu la ya kunu fi haka ta gane ko zamanto dukkan wanda suka rawaito wannan hadisi adilai ne babu makarita a ciki bangaren dai har da ne ake magana wala muttahim bil kadhib ba wai makadaci ba ko wanda ake tuhuma da ƙarya ba duka a cikin wannan hanyoyi na'am misaluhu hadith Umar bin Khattab radiyallahu anhu hadithin Umar dan Khattab wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kale kana nabi sallallahu alaihi wa sallama idza madda ilayhi fi du'a lam yarudduhuma hatta yamsaha bihima wajha hadisi da Umar ɗan Khattab wanda da Allah ta kara tabbata gare shi ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya daga hannuwan shi guda biyu iya addu'a to bayya mai da su har sai ya shahi huskar shi da su sallallahu alaihi wasallam idan muka lura da wannan hadisi ɗaiɗaikun hanyoyin da suka zo akwai rauni a cikinsu to amma aka samu a waccan hanya ga mai rauni a waccan ga mai rauni a waccan ga mai rauni in aka gangama sai zamanto an samu hadisi wanda ya zamanto iya da hasan ligari sai kuma dai hallau ba wai bayan sallah ba nan kawai mala ya kawo shi itlaka na wanda za su dauki duk lokacin da ya zamanto bayan sallah sai sun daga hannu sun shahi huska da shi to wannan sabanin abin da aka sani ne a sunna نعم قال وأخرجه الترمذي قال في بلوغ المرام قال يجي أو يا فدي أتكلم بلوغ المرام وأنا متواجد يا دا حدثن دسكي مارا مي بايا عند أبي داود وغيره أو جاء أبو داود دا ونش مجموعها يقتضي بأنه حديث حسن na aka gangama wannan hanyoyi wannan hadisai za su bibi cewa hadisi ne mai kyau wa inna ma summiya hasanan li ghairi an sanya mai take ko suna hasan li ghairihi bi annahu law nazara ila law nuzira ila kulli tariqin bi infiradi ko kuma lau nazara da dai mutum zai kalli kowace hanya da daidaikunta lam ya bulug rutbata alhassan da bai kai martaba ba ko matsayi na hadisi mai kyau falamma nazara ila majmu ila majmu'i turuqi lokacin da ya kalla ko nuzira lokacin da aka kalli yawancin hanyoyin da suka zo nashi kauya hatta balagaha sai ya karfafa har sai da ya kai wannan martaba ko daraja ta hasali gari wadda'ifu hadisi mai rauni kuma ma khala an shurutus sahih wal hasan shine hadisin ko isnadin da ya kubuta ya wohinta daga sharta na hadisi ingantacce ko hasan mun ga hadisi ingantacce iya da sharta guda biyar ko al- al'adala ضبط الراوي اتصال السند عدم الشذوذ وعدم العله na wannan su ne sharuɗa guda guda biyar shi kuma hadisi hasan ne muka ce al'adala khifatu dab kenan shi har da shi mai ɗan bata kai matsayin hadisi mai eh, sahihi ba sai zamanto hasan ne sannan kuma a sai sauran jan sharɗan duka suna nan guda guda hudu to shi hadisi da'ifi wanda ya wohinta daga wannan sharuɗa guda hudu biyar na sahihi da wannan da hasan misaluhu misalin shi hadis ihtarisu minan nas bi su'i zan na harasa ku yi dakon mutane da mummunan zato قال ومن مظان الضعيف ina wuraren da ake samun hadisi mai rauni inda da an nemi hadisi mai rauni ana kyautata zaton cewa za a same shi a nan manfara da bihin ukaili hadisin da imamul ukaili ya kadaita da shi ba wanda ya rawaito irin abin da ya rawaito wannan galiban hadisi ne da yi au ibn adi ko kuma ibn adi sawan fil kamil a cikin littafin shi al kamil ko kuma abin da ya kama da أو الخطيب البغدادي في التاريخ وكما خطيب البغدادي اللسان للتايش التاريخ تاريخ البغدادي أو ابن عساكر في تاريخه وكما محمد بن عساكر التاريخ للتايش التاريخ أو الديلمي في مسند الفردوس وكما للتاين الديلمي إمام الديلمي للتايش مسند الفردوس أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول ko kuma imam tirmidhi al-hakim ba wancan imam tirmidhi wanda muke da wannan ba fi nawadir al-usul a cikin littafin shi nawadir al-usul wa huwa ghairu sahibi sunani ga yana ya kawo shi yace ba wai wannan imam tirmidhi muhammad bin idris tirmidhi ba shi ba Ah, wani wani ne wanda suke kama da nisba tirmidhi aw al-hakim ko kuma imam hakim وابن الجارود ده امام الجارود في تاريخهما اتكن لتاين سو التاريخ امام حاكم يا ده لتاي التاريخ كذلك شما ابن الجارود يا ده لتاي التاريخ كنا idan mutun ya sa ya so ya nemi misalai na hadisi da'ifi to sai koma cikin wannan littattafai zai samu wannan hadisi da'ifi قال وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف hadisai ko labarai a hadiyya koma bayan da'ifi tana ba mu fa'ida awwalan ta farko azzan zato abin ba yaƙini bane ba ba kamar abin da ya zamanto hadisi mutawatir bane ba me muka ce shi kuma yufidu al-yaqin ko shi wannan yufidu zan kina iya ba da fa'ida ta zato abinda ba hakika bane ba wa huwa rujuhan sihhati nisbatiha ila man nukilata an shine rinjayar da ingancinta ya zuwa wanda aka dangana ta ya zuwa gare shi mun gane ko kina ana kyautata zaton cewa in ya abinda aka dangana shi da zuwa wane ya inganta wa yakhtalifu dhalika bi hasbi maratibiha sabiqa kuma suna shan bamban da gwalgwadon martabobinsu wanda suka wuce mun gane ko wa rubbama tufidu al-ilm wani lokaci tana fa'idantar da ilimi idan taf- idan tuffit- idan taffat biha alqara'id idan ya zamanto akwai dalilai na gehe wanda suka kewaye ta suka taimaka suka taimaka mata wa shahidat biha al-usul kuma tushe na shari'a asli na shari'a yayi shaida akan abin da yazo cikin wannan hadisi idan sai zamanto yayi rinjaye a samu ingantacce saniyan abinda take bada fa'ida na biyu al'amalu bima dallat alaihi bi tasdiqihi in kana khabaran wa tatbiqihi in kana talaban tana fa'idantar da mu banda hadisi da'ifi aiki da abinda wannan hadisai suka yi nuni da gaskatar da shi in ya zamanto labari ne kuma da awaitar da shi a aikace in ya zamanto talab ne talab ya nema amur kenan ko umarni na a aikata ko umarni na a hannu na wannan ta ba mu fa'ida kenan abinda ake amma hadis amma da'if game da hadisi da'ifi fala yufidu zann shi baya ba da fa'idar zanni kenan nan malam ya ɗauki zanni rujuhan ba zannin zanni ba ba zannin mahad ba ba zato ba kawai na na zaton haka a zaton da yake da kamshi na rinjaye wanda rinjayen a tabbata abin ya yi rinjaye na walal amal fala yufidu zann ilimin hadisi da'ifi baya ba mu fa'ida ta zato walal amal kuma baya ba mu fa'ida ta ayi aiki wala yujuzu itibaruhu dalilan ko bai dace ba bai halatta ba a ɗauke shi dalili don idan ana zancen mas'ala a ce a kawo dalili to in ba ka da wani dalili sai hadisi da ifi to wannan ba ka da ba ka da hujja wala zikruhu ghair maqrun bi bayani da'fihi illa fi targhib wa tarhib kuma haka nan bai halitta ba a ambace shi ba tare da bayanin cewa hadisi ne da'ifi mun gane ba illa fi targhib wa tarhib sai a cikin abeban da ya zamanto kwadai taswa ne da tsoro taswa shi ma duk da haka nan wannan mazhabi ne na imam imam ahmad eh, rahimahullah haka yake gani amma ba haka ba sauran malamai sun ta in dai hadisi ne da'ifi to babu zancen kawai hujja da shi in ka ambace shi kawai sai ka ce ko menene hadisi ne da'ifi na'am amma eh, shi ya tahi akan cewa eh, in hadisi ne da'ifi a cikin abin da ya zama to fada'il to babu laihi a a- a- awancin a yi aiki da shi a cikin fada'il na'am ba imam ba imam ahmad imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi ba imam ahmad ba na'am faqad sahhala fi dhikrihi jama'atun bi thalathati shurut wasu malamai sun yi dan sakaci sun yi dan sauki game da ambatan shi da sharuɗa guda uku su ma ba a sake ba Allah ya kuna da'if shadida kina kai zamanto raunin shi mai tsanani ne mun gane ko kina yin rauni mai tsanani ne cikin shi an samu makareci wanda aka tuhuma da ƙarya to kenan wannan babu zancen babu zancen a kawo hujja da shi an ya kuna asalin amali alladhi dhukira fihi at-targhib wa tarhib nabitan sabitan zamanto a asalin da aka ambata a cikin wannan hadisi cikin abin da ya shahi targibi ne kwaɗai taswa ne ko tarhibi da tsoron taswa sabitan asalin shi akwai tushen shi a cikin shari'a gane ko ba wani abu ne na waje na daban a dama akwai asalin shi yanzu sai aka ambaci wani adadi ko aka ambaci wata kama ko abin da ya kama da haka amma asalin akwai shi na'am ألا يعتمد ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما كأقدر تشيوا مزالة صلى الله عليه وسلم يا هديش kenan dai a takaice abinda malamai suka ambata akan aiki da hadisi da'ifi ba tare da an ce da'ifi bane ba mun gane ko ba tare da an bayani ba a cikin wannan al'amari na at-targhib wa tarhib da cewa kuma abin da yake tabbatacce shine babu bambancin hadisi in dai hadisi ne da'ifi an qata'an an san ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba to ba a aiki da shi dogaro abinda malamai suka fari na cewa in abin iya da asali kenan ba zancan hadisi da'ifi ba za a koma akan abin da yake asali in gane ko wa ala hadha absa wannan ne fa yakunu fa'idatu zikrihi fi targhib sai zamanto fa'ida ambatan shi a cikin kwadaitarsuwa ne haythu nafs haythu nafs حتى hathun nafs na'am na'am at-targhib shine hathun nafs ala al-amali al-muraggab fi shine zazawa da sanya rai ba ta kuzari a bisa wani aiki wanda ake kwaɗayin aikata shi liraja'i husuli zalika thawab saboda kwaɗayin samun wannan lada thumma in hasala in wannan ya samu wa illa lam yadurruhu ijtihadu to ki kokarin da yi na neman lada bai cutar da shi ba fil ibadati a cikin ibada walam yafutuhu thawabu al asli kuma asli lada na aslan bai kubce mushi ba al murattabu ala al qiyam bil ma'mur wanda ya bibi tsayuwa da aikata abin da aka yi umarni wa fa'idatu zikrihi fi tarhib kuma fa'ida ambatan shi a cikin ahadisi abeban da aka tsoratar تنفير الناس عن العمل المرحب مرحب عنه kenan kore mutane nisatar da su daga aikin da aka tsoratar da shi game da shi lil khawfi min wuqu'i zalika al-iqab tsoron kasa abka a cikin wannan ukuba ko zunubi ko eh, azaba wala yadurruhu kuma baya cutar da shi idan tanabahu idan yayi nisa da shi walam yaka al'iqabu almadhkur kuma wannan hukuba da aka ambata wanda ya aikata zai yi ba za ta same shi ba Na'am, sai mu tsaya kenan mu tashi a cikin sharh ta'rifu sahih lidati kenan malam nan ya kawo ne a dunkule kuma yanzu zai tafi a hankali a hankali ya yi sharhin shi dake bayan ɗaya bayan ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك wace wancan ya- ya yi taliki da wancan mahari wannan fa'ida ta hari Mm, hassun nafsu alal amali mm.
almarar fihi Eh, eh, kamar eh, ba rai kuzari na a cikin aikin da aka aka kwadaitar da shi na da shi hadisi da da'ifi na lirija'i na usuli ha lirija'i Eh, usuli zalika usuli zalikal sawab asawab saboda kwadayin samun wannan ladan na Ah.
kenan duk da ka san aiki mai kyau ne sai ka zazawa mutum ya yi eh a- a- aikin a ce dai hadisin da'ifi ne to amma kuma abin iya da asali a shari'a na kenan kana ga misali mutane za su yi sakaci dan sai ka dan zazzafa mutane ka ka- ka sa musu kuzari idan hadisi ya zo da mai rauni da irin wannan salo to kuma sai ka ka ambace saboda mutane su su su zaba kamar da yadda bayani ne ya gabata abinda malamai muhaqqiqun suka tsaya kan shi hadisi in da'ifi ne ba a gidi shi sawon kana fi targhib ko fi tarhib asli shari'a ta isa wanda wa'azin qur'ani bai ishe shi ba ni zai ce wanda wa'azin abin da ya inganta daga manzala sallallahu alaihi wasallam bai ishe shi ba da menene zai zai zai zagawa subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wannan
na mun kashin gaskiya guda mun kashin zama
da tara ne ko ko
nan gajiya
nan da su da takwas ne guda nan